أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduran wa matar ahlu sunna da jama'a wanda ke walkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 25 ga wata na rabin awal hijira shekara 1444 wanda ya dace da 21 ga watan goma 2022 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya aya ta 71 71 na kalamu don dai mashi daɗin karatun tare suke mu koma aya za mu tashi aya ta 71 cikin sotar ƙasas aya ta 70 sha Allah kayan nan tambayoyin da muke tare da su a farko iya tambayar menene matsayin cewa hassan da hussein jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam maganar tagwaye ne da maganar tarihin tagwaye suna hana abinci suna kama ido suna sa gurbinci ne daga cikin jahiliya na da ake wani to da farko dai hassan da hussein ba tagwaye ba ne hassan wa hussein da kai ne duk da ce tsakaninsu bai kai ba shekara biyu an ce shekara ne ya rika shekara tsakanin wa da shi wa da kane ne aka ce wa da kane ne tsakanin su ba tawaye wani ba don haka magana kuma ta tawaita da ake ana a jahiliya al'ada wanda mun dai bincike da muka yi kuma da tawaye wanda muke zafinci addini wanda kuma suna yaran aitar mangaru a kansu ko da mai hankali ya san abu da yawa da ake hoje kudin jahiliya ce kuma karya ce cewa na tagwaye yana yin kunama to idan Allah kai ne mai hankali mai imani a cikin iya kunama da Allah ce duk duniya a tara ai kuda ba kuda ba kuda ba mai imaka Allah ce kuda balle kasa da shi haka ma cewa wasu na kunama wani shi ne wannan amma mutum yana bada illa a koya ma yaro ko wani sirri ko kwami wani daba daba kurin amma ba da yin kunama ko kuda ko kasa da haka na mashirme ne maganar sa wani gurgunci wani makamci duk shirme ne ko dan wani shi ne gurgunce ko makamci ya ce shi ya kama shi aka ta mai alheri waya suke dole ya riya ce haka a ce ya kama idan wani ko ya na aiko tuwa idan huwa a yi ta da huwa sai wuta duk wani shirme ne wallahi zai shirme ka kuma ka tambayi dan tagwaye da fahimci addini zai gama karya ce duk tabbar da muna da tabbar da mutara su ta ce dama suna ran haka ake wanda ba su girma ta kai ya ce wanda take ne ana wanda kan su da girma suna barazana ana tsoron su a cikin gida na tsoron zaba kai kai ya kama idan wani duk shirme ko an dana mai jini in tabbar ne in tabbar guda ma ce shinuwa za a shinuwa masu aiwa da biyu ku hudu a takaice gaskiyar magana bai alaka da abin da ke tabbaye kurin mutane da kamar kowa kora bayan Allah da kamar kowa eh kora kaga wani abu daban kuma an samu da shirka a cikin sai maganar a ce wani sharihi ne to yan wa sharihi kalma ce ta zo asali ana dangana zuwa ga ahlul bait amma asali yana bayan zo daga baya to a cikin dafa ta ahlul bait domin malamai suna da suna inkarin a ce sharif domin sharif me ke shi wade kinan shari'i mai daraja mai kasa kasa shi kinan marar daraja shi ne haɗarin kalmar to suna kata a ce ɓangaren hasan a ce shari'i ɓangaren hussein a ce sidi tsaye haka sai mata gaba da siyasa ma gaskiya kwanan suna na hakika kurin ahalar da kan huta kwanan sai mai taiwa na ambaci cewa ahalar suna jama'a ba ƙungiya ba ce kuma ga shi na da ƙungiya a nijar mai wannan suna bayanin da ne na bayanin kalma ta ahli suna da jama'a aqida ce ba kungiya ce amma aka samu ahli suna ya kungiya ta sunan da yake so wannan kullu sai wannan suna sai wannan markaz ne a ce markaz ahli suna jama'a kullu sai kahin kungiya da shekaru aka suna wanda yake nan kahin kungiya mai wannan suna kungiya kuma da dace kungiya ta wannan suna akan ta amma ba aqida ba kungiya ba ce aqida ce aka ce masu suna jama'a duk da ke a duniya ga aƙida shi aiki da ƙur'ani da sunna kuma a kan fahimtar magabata na ƙwarai wanda shi ne kuma aƙida su duk da suke na zama da ban kuma mutum ne kuskure ko ba na gaba wanda shi na aƙida ce jigo ta aƙida ce ƙwarai sai mai magana iya cewa yakan ji yanzu malamai suna balle a najeriya aka kawo suna wasu sururi ko a ce malaman suna kawarin wannan allah kiyaye wani abu wanda ya zo cikin jama'a suna kalmomi wanda zai ba su da kyau ma da malami wanda ya rayu cikin sunna ba malami ne sai wani ya kullo daga baya cewa shi masu ya cikin kawar jawa kare shi wannan abu ne da ya kawo sauƙin shi kuma ya yashi a mutane yan wani mai yake kawo da magana mas'alar da suke kawo maka akwai malamai wanda neman kusanci da hukuma ko wata hukuma domin aƙidar masu wannan magana masu kansu suna ganin da akwai a cikin aƙidar arzunar jama'a ba a hutarwa kan mimbari a aibanta shugaba a sa abin da yake kawowa to ka san tabbas ne wani aƙida tabbas shugaban zai fata gwamnati baya za su taimaka masa da komi da Allah rasu akan waɗanda suke hawa mimbari suna tukar su to wani wani abu ne wani saɓani tsakanin malamin hasarar sunar an wata shugaba kan mimbari wasu na gaba ɗaya duk yawa wanda ya lafiya da kusa da aƙida ta magabata kwarai yin hakan ya saba ma aƙida ɗan harko yin hakan kuma kowa san aibin shi kai kana kan mimbari ka zai mutum mai kasa ta kasa hannun shi ka sa ku matsala ka sa mutane da su yi bore kuma ta tsare kansu da yawa kan masu irin wannan kira a yi bore za ka idan bala'in ya tashi za su fita waje suna daga can faranshi ko ingila suna kakko da kakko kakko da kakko yarda a kashe ku suna tun da ɗinsu mahi yawa haka suke ko malami ne ko na ɗan siyasa ne mahi yawa masu kiran bore a abin da rikice ku suke bari shi yasa amur bin hanbal shugaban alisuna da jama'a lokacin da an san babu wanda ya shugaban shugabanni irin shi a ba shi kashi a ba shi kashi har abin har mu buga ce imam na gaji Allah ka kalma huta yace na yi haƙurin bular da shugaba amma ban haƙurin azabar Allah ana so ya wata kalma ta cewa ƙur'ani ba harsu ne ƙur'ani ba mana ba su fada ba ce ba kamar yin shi aka shi ma wannan yan wani na sanan ne amma duk da haka za a zo a ce imam kai magana ma mu tada bori mai daba ai bala'i ya ga yan goyon baya gar ya ce a ina gudu muku abin da za ku yi shi shi ba aka yi aka yi kullum iya biyayya ga wani shugaban da zai Allah ka wuce sun kafan Allah halaka su azzaliman Allah ta kuma suke goyon bayan gaskiya yan wannan kwanaki na kalma sai wasu yan wani masu nake suka aiko min nima na zama kawa da shi an wa akwai bambancin maganar mu misali a nan muna maganar kaza bai dace ba a gyara shi ma za a fata suka shugaba ne an ce kaza bai dace ba ai su masu suna ji ba ce baka shugaba ya kaza kama kama shi kuma haka ne muna faɗin abu da ya kamata ba daidai bane ba a gyara ina ga kuma cewa tasirin iya da wani kwarai masu ji lokacin da aka yi abun na da aka yi na corona kuma kuma sama misali da maganin corona lokacin corona kowa sai da aka hana sallah a dukkan wurare har juma'a kana ko abin da wakar na corona ne mun yi sata saki kwanaki wanda ba a juma'a ba a sallah guda biyar hana duk da mulki muna shigowa daga baya muna yi daga baya to yan uwa wannan misalar ta so magana da ne a nan ba a rabar da mai bari ma mun shiga da makataba muka yi wata muka yi wata wata risala muka aika wani sako na ce zuwa ga hukuma ta koli da ta kusa da ta gida bayanin da ne cewa wannan mas'ala dole hukuma ta diba ta yaushe za a bar a hana sallah a masallatai hamsa rawa amma a ba kamfanin bis ɗan kalori masu ɗaukar mutane a ba mota mai ɗaukar mutum hamsin kilimatizai a saka bitir a yi wurin ana tahiya a ba su uzumin haka hana masallaci sallah wani minti biyar an kare ya wani gaskiya nan ba ta kamata kan kusa mutane su yi bore a kasa maganin abu haka ne bayani ko ne bayanin hukuma ta kasa na ce rashin adalci akan babu suna yi da a lokacin mun ba ma sallah a nan amma a wani wuri an kan salawat a wani masallaci babba na wani mai hali shi ne isa ga kawai ayi adalci shi kenan ne muka harba ta wajen kare tare muka yi kare ɗaya ne wani kira cikin siyasa wani kira ne ya ce malam ku je wani bayani wani bayani naku duk wani mamacin gwamnati ma iya da shi a yanzu duk wani mamacin da gwamnati iya da wannan abin da kai kuɗi yanzu ina shi tare su suna da wata gurin da suke ta ta gwamnati na ce dama ka bi so da ba sako ne mukai sako ne mukai yawa wallahi cikin satin dan waya waya na hudu iya jina ya zo ce mani gwamnati ya san gani na ina zamu gamu tun yi na shi da yake ina sami shi nuna ya ga min in zama gabu na je buran shi ya ce kai ba kowa an watsi ya ji don kusa wata tana abu idan na je abu da min buran shi don kusa zuwa buran shi ga buran shi wani mai tsaro guda min ina zuwa shi da gabiti da gani na buɗe muka sai mazamna a takaice menene ya kwanta malam saƙonka ya kai haka ce mu saƙon da kai ya kai na ƙole mu ma ta gare mu kuma ce wala mala bayanin ga gaskiya ne dole a diba shi Allah ka ce ɗan wani bayan zai mutu tamana da shi kuma mutu ka tamana ba da rini da ka ta tamana maka ne kuma abin ya tasiri tambaya ta mana wata shawara za ka bani a lokacin nan ana rigima an fara hankala guda biyar an fara fafatawa a wajen kulli da mutane an fara fafatawa me ka haka shi wanda ya tura abin magana da na cewa ba adalci yake sun gini haka kowa sai yake sun ko'ina hasala da zai hana gaba daya shi da neman wuri yan uwa wannan gwamnati tabbas iya da hankali gaskiya magana mun yi bayani shi gwamnati da iya da hankali na ce mishi ya ce mun mutara gaba da ce abin da gama gwamna tsakani ga Allah kai mai hankali akwai wani abu ko an ce ma kai bai yiwuwa na ce a nan da magana a ce an hana juma'a mutane sun kyale kwanan sallah guda biyar ya ce wallahi idan kuka ce za ku yi kwanan sallah guda biyar ce wallahi abin zai biyu ba ya korona ya ce wallahi abin zai biyu ba a gama garin a ta sallah guda biyar ce wallahi ba za a yi halin korona ba da ko an ce kai baka iyawa duk da duk kun shirka nan labukan duk yi kuma su garin labukan sallah guda biyar bala'i za a yi ya ce mutum zai za a yi ya ce abin da za a yi kai da zaka bi umarni sama ana fatu yana kewayawa kuna su da kewayawa wanda bai bai wanda ya kyale shi na ce haka za ku na Allah kafin cutar fiye wanda ba wanda za abin da aka yi kun yi na ce na ce kuma ka kirayi shi wancan wanda yake wanda ake ka gaya mai haka ya tseda kai ka hana kowa iya yawon shi ya cika ya cika aikin shi ne amma kai sa mutane har Allah ka mu wanda haka ce kuma an yi kuma kai wanda haka haka ko da abin da kai ka fasa ka mutu amma dai haka nan kai ko da kuma ya aiki da abin wallahi kina abin yana fa'ida haka nan maganar muna ce a gyara ne ba har muna shuka maka zaka zaka za a muna wani abin da a gyara ne kuma kana sunan kowa da jigon aikin bane ba akwai maganar maganar muna suka wata rana taro akai na tsaro a nan da jama'a tsaro a taro da manyan mutane Allah ta ruwa kwani sunna wani cikin wani masu suka bada sunna ya tashi tsaye ya ce ki cewa ana kallon ana magana fitina ga masallaci wata isa da kaina ana zuga matasa su yi rigima wanda wani ba an kaya da yake wanda yake wani a wurin a wata kan taron hukuma ce Allah sa a lokacin nan kwamsar ki ne haka ne abin sai ba shi haushi ya fi ya ce kai ka za kwamar aiki ya ce duk abin da ake a garin na musu abin da ya kwamar da mu ake wani mutum yana ƙarya ce ba na suke ba wannan ko kake ta ƙarya ce annan garin ba wani abu ba mai kusa da kuma da mun sani da ta abin da damu ake haka kuma mu ba masu abu mu muna kira ne a gyara mu Allah ta gyara ba ci mu ƙarar ma za gaba da ci gaba
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء أفلا تسمعون من درس ساتي دي غباتا من بيان وانا آية ودا الله سبحانه وتعالى ينا بينا دا yadda yake tasarrufi shi ke juya abin da ya so cikin halittar shi abin da ya so ke yi ba mu shiga lamarin shi bayanin da Allah su haka da ke cewa ku bani labari ku gaya min wani abu wanda cewa inda Allah zai kaddara duniya kullum dare za a yi har tashin kiyama wani abun bauta ne wanda kuke bi wani mai girma da kuke bi zai iya kai muku haske ku ga haske amsa da asalin babu bi hakan ba na shi shin ba kwa jin shurare na fahimta kan wani matsala wanda ke karanta da mu da girman Allah mahalicci kuma mu ni'imar shi a hili take a bayyane illa ga wanda yake butul kun dan wa wanda ke suka san abin tana bayanin ni'imomi kadai dan wa da yake ga rana kada ga wani abin ayyuka ni'imar rana kansa kadai ga dan adam ba karamin ni'ima bace da masu karatu abu domin duk abin da muke rayuwa na kasar iya da alaka da wannan rana da zahinta da haskenta da kaza kaza duk daga nan abu da yawa na rayuwa suna ba da misali a kaddara duk da cewa ba irin ba kufira irin ta duniya ta rana sai ce misali inda yadda ake kufira a cire wuta ta gidan wuta inda ra'awa rana haka ake dan adam ko da baka magana rana a wannan duniya bayan za mu iya rayuwar daya cikin sekund misal kamar keras ɗaya ne sattin kisa mana ya ba yadda za mu iya rayuwa sama sama gaba daya inda za a ɗauki za a cire wuta ci ba rana a musa a yi mani yaba ce ma yawan gaske maga haskenta mace an wani ta kakko da bangare duk wannan aikin allah ne cikin baiwa shi ce bayan halitta da yamu muke cin ribi wannan amana kuma abu ne a hannun shi ke tashi da kayan shi ya tsare ta je ta dawo mana kaski dare da rana allah mana tsarin su ta mutum maga dare maga rana kuma ga amfanin shi da allah ke ambata da bayan wannan na maganar in za a kullun dare kuma yake kul a ra'aitu in ji Allah wa alaikum nahara samadan ila yawmil qiyamah kuma kishiyar dare inda Allah ce kullun kuma ranar za a yi har tashin kiyama man ilahun ghayru Allah cikin bilay wani abun bauta ne wanda zai kawo muku da dare yan wannan wani suka san abin duniya sai kasance a wani sun san a za ka aunin duniya akwai wani bangaren duniya da za a yi watanni wani wurin wata shidda ko da rana ce kadai haka suka tashi kullum kuma ka ɗin rana ta hutu wata fada suna ga arzikiyar da wani wasu gaba ɗaya marayuwarsu za su yi duka gaba ɗaya ranar tana hada wani awa ɗaya kuma za su ganta wani abu ne wanda ya san abin da ya san abin da kina kika to duk wani abu ne tsari ne da Allah ya wa bayi dan an wato su yace da yace qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum nahara samata yawm al-qiyama ce inda Allah ya sa muku rana hal abada har tashin kiyama man ilahun gairullah wani abun bauta ne wanda ba Allah ba ya ci kun belayin tuskuru da fi zai kawo muku dare wanda za ku samu nutsuwa a ciki kowa ya san amfanin dare wajen nutsuwa mu wanda sun yi wanda sai lamarin duniya karanta irin wannan kasashe da kuɗi ake biya a je wani wuri a samu inda ake duhu a samu hasken rana don su san hasken rana kuma wurin kuma an san matsalolin da ake samu inda babu ranar ka bincika ka ji a takaice ke nata waye zai kawo muku da dare wanda kuke samun nutsuwa a cikin dare ya ce kuma bayan samun nutsuwa wani taftabu mai fadar ya ce a fada tumsirun mana shin ba ku gani ku lura da wannan ayoyi na Allah da yake yi a cikin Allah samu cikin masu lura to duk wannan Allah ya ce wa min rahmatihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ɗan wannan bayan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ni'imomi waɗannan manya-manya guda biyu wanda kuma a hili tasarrufinsu yadda Allah ke yin yadda ya ga dama da su kuma kowace tana daga cikin ƙalubale da Allah bayi ku gaya mun wa ya fi sa'idun al'amara yanzu sai yake gaya mana kuma amfanin wannan abun guda biyu wannan manya-manyan ni'imomi sai ce wa nuna rahamati na haka daga jin kan Allah rahamar Allah ce ga bayi ja'ala lakum al-laila wan nahar shine ya shirye wannan abun ya sanya muku dare da rana da cewa an-nahar ana nihin lugu hausa ta miki rana da yanayin da ita kanta kuma a larabci annahar lokacin wuni lokacin da yake da rana sunan lokacin ne ba rana bace ba ki da sanya muku lokaci na dare da lokaci na wuni wannan yace Allah muku haka nan yace litaskunu fi wa litabtagu min fadlihi wannan ni'ima bi da Allah muku ta dare da rana don ku samu nutsuwa a cikin dare kuma ku nemi fadala a cikin rana rana lokacin harkoki a yi nan fiya a yi nan aje a kawo kuma a zo a kwanta a huta a bi dare a samu nutsuwa wannan ni'imomi guda biyu Allah muku ba don komi ba a wannan kurin rahmaci ce da ya so ya muku ya ce wa la'allakum tashkuru kaji Allah ya muku waɗannan ni'imomi don ku zamanto masu godiya godiya Allah ke so ki rashin godiya ce ta bitirci alkufur min alkufran ma'ana bitirce wa ni'ima da aka maka kin yarda ko kin godiya ga ni'ima da aka maka Allah ki iya so mu gode mai kan ni'imomi da mana Allah samu cikin masu godiya ya Allah ce gaba ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kiraye su nan kira zai wa duk wani wanda ya bauta ma wani Allah dan a kumyantar da shi a filin kiyama ya kaskanta da shi da abin da yake bauta zai musu kira fayakun zai ce musu aina shurka iya ladina kuntum ta zumun ina ababen da kuka gama ni da su kuka ba ta haƙƙi na kuna riyawa su ma suna ceto suna kaza suna kaza a yau ina suke zanto an babu babu alafin na da haɗe musu haka don ya kumyatar da su ya tada musu hankali sun gama yawo kuma ya ce wani za a na min kulli ummatin shahida yanzu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai hudu kowace al'umma na shahid cikin tafsirin cewa manzo da ya aika wannan al'umma suka mai taurin kai suka kibin wannan manzo za a tado da manzan a tsaye da wannan manzo a tambayi faƙunna hatu burhanakun shi ne ga manzo da Allah ya aika ga saƙo ɗan saƙon Allah zuwa gare ku kuka ƙibin shi kuka wani daban kuka yi naku to yanzu abin da kuke kan shi ina hujja da wata madogara a ina aka ce ku yi nemo akwai haɗarin duk wata hanya da za ka bi ba ta manzan da Allah ya aiko maka ba idan daga hilin kiyama aka ma tambaya gaje manzon da Allah ya aiko maka kai abin da kake da wata hujja wace kai kada ka kawo malamin ko shirin ka ka kawo shi babu Allah bai aika mashi ba ga wanda kuma da zai kawo shi ya tsira shi mu shine hadarin mutum ya bauta ta mu Allah da ka in wa ganin tunanin addinin Allah za a iya da ka iya rushe maka amfanin hikimar aiko da manzannin Allah in wani inda har bawa dan da yake san Allah yake girma Allah an ba shi dama zai iya bautar Allah don san Allah ya abin da yake so to me matsayin manzannin Allah kenan ba shi da wata fa'ida haka ne ko da eh damun shi ne rike abin a kai bi kake sako ga wanda Allah ya aiko da yi ka danka bauta ta mu Allah Allah ga wanda ya kuma wala kada ba asna fi kulli ummatin rasula ani mun da shi nan tsaro ko wata al'umma ga wanda Allah ya shine mai neman lafiya ya koma ga Allah cikin nutsuwa ba matsala da Allah wala yayi addini shi yanda ta hanyar da wanda Allah ya shine ko magana yace za a hudo ko al'umma da mai shaidarta ku kuma suka saba wani manzan za ta tambaye su hatu burhanakum ku kawo hujja dole kai ku rubu baka barbara dan ba wanda ka mu Allah ba mu zo ba ba wanda Allah ya tura maka to dole ka ba Allah ba ba hujja bace ba ba hujja bace ba a wajen Allah ka mu Allah wurin Allah shi hujjar Allah ga manzon shi shine hujja an ba kuwa duk abin da ka ba hujja bace yace jin haka a wannan hali fa'alimu anna al-haqqa lillah wa dadda anhum ma kanu yaftarun za su san da cewa ashe haƙiƙanin gaskiya tana ga Allah bin Allah da wanda Allah ya ko shine haƙiƙanin gaskiya duk abin da ba Allah ba babu shi ma duk abin da kama ba Allah ba wani kama ba kai ba shi kuma ma'anan bai zama bai abin da bai maka daman kirkira daman ƙarya ce kirkira kuka dangara maka ko ce iya da haƙi mai haƙin komi ci gaba
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نعم أنوا ككم أنت من اسم سورة القصص سورة شيء مكالا باري mun ji na fir'aun sauran da annabawa to cikin wani labarai za mu ji wani mun ji dai na babban na fir'aun ko a cikin babban bayani yanzu kuma ga ƙaru bahaushe ce ɗan ƙaru na ba ɗan bane uban ne da kai ne uban ba ɗan bane uban ne da kai ƙaru na ba ɗan ƙaru na ba ƙaru ne da kai wani ne wanda na ɗan ƙaru ne ya bayyana bayan halakar da fir'auna bayan halakar da fir'auna banu isra'il sun tsallako ruwa sun sami ‘yancinsu Allah subhanahu wata'ala ya ba annan Musa a taura an bayyana da hukumcin Allah shari'ar Allah da ta zo a cikin attaura wannan wani bawan Allah cikinsu yake malaman tare na cewa ma ɗan uwa ne ko zan yi ɗan uwa mana ɗan uwa ne na Musa kai cikin fiye cikin mulkin Isra'ila zai raka da fir'auna wannan bawan Allah Allah ba shi dukiya iyakar da sai dan adam dukiya mai zaman da sunan dukiya Allah ba shi wannan dukiya ta tashi fankare wa Musa da salam ya yi ɗauki Musa ɗan adawo shi ba abin da ke su illa ya kuma yasa da Musa a salam kurin aka ce giya kuɗi kuɗi ba ta mulki wacce ba ke mulki wacce ba shi ba bai mulki kurmi kudi ne kurmi daula kurmi samu shi ne allah yawon labarin shi allah ce inna ƙaru na kanin min ƙaunin musa fa baka alai shi dai ƙaru iya daga cikin mutanen musa in isra'ili fa baka alai allah ce ya yi shishigi ya zalunci kansu ya ƙetar da aka amma ka samu ɗaya daga matsayin shi allah ce wani ƙaru وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوب الأسر بالقوة dan a gaya maka abin illa kun ka saurara ta kwallo ka Allah ce mun ba shi taskoki mun ba shi arziki a ce alkan alkunuz kenan jama'a kan alkunuz kenan taskoki dukiya daban-daban duka hanyoyi da ake na mai cewa na na kudi abin da ake da arziki Allah ba shi ce arziki taskokin arziki wanda makubulan ake gawanka ba a gaya maka ba kudin wa don baka iya sawarawa ya ce gaya maka don ka san abin da yawa ne ya ce gaya maka ga makubulan kurin Allah ce wanda mafatihu makubulan mabudi kiduluwan mabudin mangazoshi kurin da tanur bil usba ulquwa suna kayan yauni ne ga katta jama'a ta katta kattar yan dako katta yan dako da kurin masu ɗaukar kiluluwan wasu su kawo mutum tamanin arba'in a fadar kaza shi da Allah ya mana kurin abin iya da yawan gaske kiluluwan Allah ce sun yauni kayan yauni ne na katta jama'a katta katta masu ƙarfi su suke daukar kiluluwan kurin ɗan wadda Allah ƙaddara da zuwa wani mai kuɗi ke da ƙato ɗan da kuma daukar kiluluwan shi ƙato ɗaya ma jimin su mana kuma ba mangaza ba ce wata ta shinkawa da kulikuli da hatsi aka boyewa mangaza ce mai sunan magana ta dukiya ba irin sayansa ba mai sunan dukiya kan imma azurwa imma zinariya ba kudi ba ba wani kulikuli da shinkawa ce ba ba shinkawa ce da hatsi da dawa kan zinari Allah ce kan kansu ne karhi ne tagulla ce azurwa ta zinariya ce su ake magana ba magana ba ce wata shinkawa da hatsi amma duk da Allah ce wannan wannan abin da Allah ya bashi kiloluwan kurin sun kai yauni na kacca ɗan dako masu ɗaukar kiloluwan kurin a gaya maka kinan ba a gaya maka man gazo shi na wani kanan da kinan ka imani abin da abin yana da yawan gaske tabbas to na bawan Allah ne ga irin dukiya da Allah bashi kuma iya daga cikin ƙaumin Musa bin Isra'il Allah ce إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين na an samu malamai na Allah a cikinsu masu wa'azi da mutum ya faɗaɗe ba a bada shi suna mai galibta wa'azi cewa ƙarun karka yi alfahari wurin ciki mai kai kama ya baro ka karka gwada shi da kai Allah wanda ya san masu alfahari Allah bai san mai isa mai ji da kai wani ke ba labar Bukhari kuma sunan wani ya ci ya ci ya sha ya sa ka iya gwada kwambo iya kwambo da ya ba Allah haushi Allah ya tsaye hauri ya gushi da shi Allah ba kasa wani kuma kasa ta da shi ko kai sai ta da shi wani kasa ta da shi ne ci Allah bai san kwambo da isa bai san ji da kai kasa ka hanka mu daga jirage ma gwada isa kai wani ne Allah bai san kwambo suka mai kashe kan haka Allah bai san masu alfa kuma kai kaman suna aibanta dukiya ko kyashin dukiya su ci gamai abin da zai wani shi wa bi tagi fi ma wa bi tagi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين نعم ينزو أسأل أولا من نسيها أي كان وامتن نسيها دين يجارو أبن نسيها duk mai nasiha ba maki ba masoyi ne so yake ka gyara inda nasiha ce ba ci mutunci ba iya son ka ne da alheri sai take ce mishi wa mutaka fi ma ataka Allahu dar al-akhir qaru wannan abin da Allah ya baka na dukiya maimakon tsaurin kai sauran su ka nemi gidan lahira kuma don dukiya makamin samun aljanna ce ba karamin makamin kuma ba karamin makamin za a dukiya babban jami'i ne wanda Allah ba ko a yanzu Allah baka koha wanda za ka sami gidan aljanna taimaka ma talakawan ne gina kayan aikin alkhairi ne wanda za ka wasu da yawan mutane musu tunani wani iyaka da dukiya an je neman taimako ce kamar an je wata kamar an sha mai kai wallahi idan mutum iya da tunani iya da imani mai zuwa neman taimako da za ka taimaka ma addinin Allah taimakon kai wallahi taimakon kai kai da abin da yawan mana wannan da ka bada shi ne naka wallahi kamata ka mai ma ka bishi ma bulale ka ji daɗin da yi tambaye ka domin zai taimake ka ne ka sanya dukiyar ka cikin aikin Allah ina ji ma kullum ana aikin Allah zai maka mara ne zan zo zan gurja da mun taimako na gina likita wani likitan sai da za a yi wa za a gina mata dan malam ce ko ne mata kungiya da zaci ka al'umma ce kuma ya rikin kuma likitan ta yi shekaru ana aiki da ka mutu ma za a taimaka mutane a musu masu waye kana da musu ciki in makaranta ce haka ka mutu ka ta yi amma kana ci ribar ta haka nan mai neman tafi a wajenka wallahi san ka yake suka ce mashi ka nemi gidan lahira da cikin abin da Allah ya baka shi ne ya da mafi a wani dukiya duk da haka ba a ce ba kudan ka bada kudan wallahi san sana su baka min duniya kuma karkamanta karkabar irin cin amfani amfani a cikin duniyar duk abin da ake na morewa ba wanda ya naka ba wanda ya naka jin daɗi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau har ma ta ruwan da ya cewa Allah subhanahu wata'ala idan ya nufi ta bawa iya sai wannan nufin a jikin ka a ce da bakwai daga cin shinkafa mai aka ce wayo daga cin wani dusa da kanwa wadda ma wani ba wani ba ta kawo ce ba wani na da karin gane Allah ke mace mutane kulman harmullah
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يؤمنون Allah ya ce ƙul man harram jinin da lalace a kadar ibadi da mai mutane gaya musu masu ganin wani huta ya huta da kaya masu dauda kacan kacan kacan kana kana wari da kaza wani abu ne ko tsaron Allah ne Allah ce gaya musu man harram jinin da waye ya harama ta kawa ado na Allah alati akadar ibadi kawa da Allah ya kayan ado da Allah hudu mabayin shi ce musu waye waye ya harama ta wata ya bata mana rizqi da kayan abinci da jin daɗi kyakkyawawa gaya musu waye haramta kaya masu kyau waye hana ado wa hana cin mai kyau a sha mai kyau gaya musu waye hana kina akwai masu aƙida ba a yi wani tsoron Allah ne ka a ci mai kyau ka a sha mai kyau ka wuto kana kana warin dauda da ka a cice ne sai gari da kan wanda ka ci baka cin madara baka cin nama haba dan uwa baka wahala wani ba jin Allah bane ba sai Allah ce kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisan yawmul qiyamah gaya musu wannan kayan amore daman Allah ya yi su dan masu imanin a duniya su more suka ce hausawa albarkacin gaza daman dan masu imanin Allah ya shirya abu amma sai khalisan yawmul qiyamah khalisan su kada kuma za ba gobe kiyama more wata masu imani ce kan hudu bai more gobe kiyama a nan duniya zai ce shaya more amma kiyama masu imani ne kadai za ka more ala sama cikin su da haka kenan sun mai jan hankali wala tansana su baka mana duniya kakka mance kakka bar amfana amfani da dukiyarka a cikin jin daɗin duniya mutum ka more ka more duniya ka nemi lahira wa asina kama asana Allah alaikum kai ma ka kyauta kama bayi kamar yadda Allah kyauta maka nan ka abin hankali taimaka bayan Allah taimaka musu masu karamin kari ka taimaka musu kai ma don Allah taimaka maka wala tarbiyu fasada fil ard kuma qarun kai hankalin neman fitina bannan sama kasa ana tubka kana warwarewa ana kira da awa kana batawa kai hankali dan iya ya shiga adawa da Musa da su gane inna la nahib mufsidin Allah ba bai san mabannatawa kai hankali yi wa'azi ga wa'azi wanda yake na mai wa'azi kuma ga wanda kamata a wa'azin a halin da ya dace su mai nasu to me ce gaba qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
na yanzu duk wannan wa'azi kam sun kare wa'azi amma kaga rashin rabu duk wannan wa'azi ga amsa shi قال إنما أوتيته على علم عندي don bayanin ya ce wannan dukiya da kuke gani an ba ni ita ne a kan cancanta allah ya san na cancanta a ba ni ita wasu marata su na kawo cewa a ya yi kirarin a kurin sanin tasirifin dukiya wasu da ka ce ma ilimin kimiyya ne gare shi wane ne wane ne shi ne magana biyu ko ta tabbata cewa iya kurin iya mana iya nema ne da akwai masu kawo cewa yana mai da dalilin zinariya na zana ci gaskiya abin wani bashi da wata kwalma dogara ko yana mai da dalilin zinariya kurin kuɗi na labashi kuɗi ne kurin an labashi dukiya ce kurin da take ba bayi ba ya bashi kurin ya ce ai wannan dukiya na same ta imma cewa akan cancanta ko ko cewa akan ilimin neman kuɗi da Allah bane akwai masu ganin iya nema ne kurin ba a kurin ya iya tasarrufin dukiya ya mai biye ilimi ko da yake dai bai dace bai ma Allah haka ya sa shi kan gare ma Allah sai Allah ya cewa awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi من من القرون من هو أشد قوة وأكثر وأكثر جمعا shirin da yake wannan magana ta alfahari da isa da dukiya bai san ba da cewa Allah ya hallakar da al'ummomi kafin shi wanda suka yi shi zan aka shi maɗan babaya ne kafin shi ayin al'ummomi wanda Allah ya hallakar da su wulfi yi shi ƙarfin na bala'i Allah ba su ƙarfin adawa da samudawa kuma da yawan dukiya ko ta adawa dukiya da Allah ba su wanda har wannan kisa ce ake kawowa cikin adawa wanda ake cewa yayi yayi wata zaka ce aljanna cikin zanen zalim duk wanda da hira ce a takeice cewa Allah ya yi al'ummu masu yawan gaske Allah ya ba su karfi da dukiya mai yawa kai shi amma bai ga yadda Allah ya gama da su su ma rayuwa suka irin tashi ana kira su da alfaharin ba shi da kuwa akar jama'a suka ce wani mu karfi da tarin dukiya haka suka adawa suna kurin su shi kenan an kare aka yi ta wa'azi aka yi ta wa'azi da ba na da dai mun sharranta ne duk wa'azin da annabi hudu ke musu suna ka kayi kurin fira ce wannan Allah ba shekaru da gangan jiki ƙarfin jiki da girma kuma da dukiya ko mai da Allah ba su suna ka kurin mu tabbata ya masa ƙarshen rashin rabu duk wa'azin da yake musu gane ba har Allah azaba ta tankaro sai shi kun hira cikin Allah ya aiko da iska gadangadan ta tankaro suka ce haza arzun mutirna jiwar shi rabo ta suke wannan hadiri ne da aka saba yanzu a wani ruwa suke ruwa da saba yanzu an zuwa ruwan sama kwanari iya cikinsu ya ce bal kun masu ta'ajartun ne ba ruwa ba ne abinda kuke cewa in gaskiya ne a kawo shi ne yau yau yanzu ibn da alama adawa kata kata iska iska ba su kuntu kato ta sama ta yi doki kato ya kallon iska tukuru ta sama kun ta yi doki ya fadi Allah ta kanu a daga na kanin hawiya kamar ku tutura ita a yadda duk girman su kasana kawai Allah kuma ba yau ba yau zama ne bayan samu dawa a yau ana a yau a yi wasu su mutu gobe a kwashe wannan gobe jibi za ka kwanan takwas Allah ya gamsu gaba ɗaya da shi ƙarun bai ga yadda Allah ya da wannan al'ummomi da suka zo kafin shi ƙarfin sun yi shi komi sun yi shi amma yau Allah ya gama da su kenan kai alfahari da wannan abin da Allah ya sai Allah ya ce wala yus'alu an zunubin mujrimun wa'annan al'ummi da Allah laka kan maka tambayi illahi kan lai su iya da yau kan maka tambayi illahi kama Allah sun mallahi Allah iya kan laihi amma yau labarin su an kare Allah gaban su shi ma nan kawunan sadaka kan wannan sadaka ba tabbas haka haka ta mishi Allah ce gaba فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم الله أكبر wannan wasu ka sana hada ayo wannan kuma bakin titi yan hada ana kalle ya hucewa wannan ya huce da bakan mota wannan da hora wannan inji suna hira ana kallo wani kaza haka ne abin da zaman kurin zaman kalba da kurin to irin wannan hutarwa ce karu ne da ya gwada isa a cikin gari da fili na shirya da fili na shirya kurin a hoto a yi gwada isa kurin duk wani wa'adin ya turi ya turi ya kwanci da ce kurin bai ji komi ba Allah ce fakara da ala ƙaunihi fi zinati sai ga karu ne ya hutu wa jama'a fi zinati cikin kawa duk irin mai wannan kudi da aka guda bari ka san abin kamar ko mai irin wannan kudi aka ce zai zai hoto gwar isa ka san tabbas akwai abu akwai gwada kayan ado ya hoto a cikin kawa irin kawa ta shi ta mai mul mana mai dukiya irin wannan iya yawo a gari gari yana da gida da yan cewa mun rako su an tuba ku su waje wani wasu zai kiyaye sakare sakare ce nan alakowa ya mai yawa wallan a cewa mura ko wasu ya kaniya mutumin ba mutumin mai yawa ya kuji ba wallan wakar ko ko wani kwai ne mai wakar ko kai ta karfa na wadda kai ta karka yace ya hutu kan wannan kawa قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو هرس عظيم يا هوتو تونا بانغانا أن مركو هزك على شيء وإن ذكي أن دنيا قال يريدون هذا الدنيا وإن الدنيا تمكي وإن الدنيا تشامس كي سنك قوى دهوتا تقارون هزك يا ليت لنا داماموني aka ba misra ma'uti ya ƙarun damani ne don waka ba wani dukiya da aka ba ƙarun innahu da zuharsin azim ka ƙarun ya samu rabu wannan wadda ga mutum ya hutu an sun tsare ɓarawo ne ya ci kuɗi ba ne shakka an ji ma a tere ko a radiyo ya ci miliyar kaza miliyar ɗari kaza an gyara an sako shi ko ya ɗan kasan ƙarya ya hutu take hoto ya ya da mutan garin ku ne wata hoto ta manyan mota ta tsada wata miliyon 30 ba haka take ba wata miliyon 30 ba mutum ya waga ta kawo da ta ba kawo da gaskiya ta Allah ba shi ba su ta ba wai abun burge ne eh dan ka sai wani amuri ta mana ga mun mun mun rakiya kenan mun ce mun rakiya kenan sai shi ma a tsaya shi ya ga wannan ya rakuji a wurin shi irin wannan abun ne halin da alfuta ɗaya ne suke magana cewa da ma mu aka ba irin abin da aka ba ƙarun kuma suke ga cewa da abin burgewa ne innahu da zuhan suka mu ayyana rabo ne ya zama rabo da zuhan sun azim mai rabo ne ko rabon ma mai girma haka suke faɗi a lokaci guda akwai masu hankali me suka ce suwanta masu hankali wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan ولا يلقاها إلا الصابرون نعم وقال الذين أوتوا العلم كاجي malamai ya sama cikin lansu nan malamai masu aiki ba na karatu kurum ba masu hankali masu aiki cikin ilimi wanda aka baka nan masaniya akan haƙiƙanin duniya kusa manufar dukiya ga wurin suka ce wailaku nan sai su suna wa'azi wa'inda cewa masu cewa mun rako su wanda su karu da ke birgin su nan su malaman suna wa'azi ga waɗanda karu da ke birgin su suna cewa da ma su ne karu da kin da su aka ba ɗaya karu na ta waye da ku kai can mashi Allah wadau kai can wata abin ka wayo wata kai Allah bai kai can sawabu la khairu ana duniya mu kai bauta ma Allah sakamako da Allah ke ba masu imani khairu ya yi alkhairi ka wani duke tiyon duke ta karu shirme ne yau ba makaranta nan ba zana ki bar labarin talakan dan aljanna za a ce ka tambaya a baka a bashi a bashi duk ya kare a ce an baka an baka limkin duniya su goma duta dukiya ta amurka dubai saudiya waye rabar da kudi amurka a wani kudi amurka miliyan ne ko a dubai ko ina ne duniya gaba daya dan aljanna talaka talaka karshen kategori dai kategori annabi ce za a ba shi dukiya duniya su goma talaka ne to me ya magana wani wani dukiya da ya bi jika ya bar Allah ya bi jika me suka musawabin suka musawabin lada da Allah ya wa tanaji ga masu imani khairu liman amana wa amila salihan kaji ga masu imani da aiki na kwarai kenan abin za samu a wajen Allah ya wani dukiya ta karu masa ta hankalinsu ku bauta samun Allah ku yi imani da Allah ku yi aiki na kwarai abin da Allah zai baku ya fi wannan dukiya ta karu wannan shi ne gaskiyar magana da mai hankali amma Allah ce wala yula ka hadin da sabi ba kowa ba ke samun shiga irin wannan hali irin wannan dukiya ta ibirge shi ya gane sakamakon Allah ya yi ne mai haƙuri ba dai baka da kofi gari ya zai ka irin wannan dukiya ka san kana kana burge ka ba haka yadda haka ne ka tana burge ka jama'a ta kai ne eh ba haka bane ba Allah ka cikin masu hakuri kai hakuri da talauci ya maka alkhairi tabbas sakamakon Allah ya da komi na ki ba labarin ke cewa Allah ne ke cewa Allah mai girma da kowa ke cewa a'adatu li ibadis salihin ma la 'aynu ra'at wala udhun sami'at ولا خطر على قلب بشر يتوقروا إن شئتم فلا تعلم نفس ما هو ذا من قلت أعلم تسألني ما كان يعمل منك وأن لا تكون Allah ya ce annabi ke cewa Allah ke ba annabi ke ba labari annabi ke ba labari yace Allah mai girma da buwa ya ce a'adattu li ibadi salihin nawa bayina na kwaye wani tattali na musamman abin da abin da tattali yace ma la ainu ra'at duk wani ido ko na waye bai gani ba ko waye ko mala'ika ne bai gani ba ko mala'ika ainu ba wani ido ta tabbata abin da nama wannan musamman da Allah ta da bai masu imani yace ido bai taba gani ba wala udhun sami'at ke ta jin labarin ka morewa da kaza a ci kaza a samu kaza a more duk wani labarin zaka ji labari baka taba ji irin wannan ni'ima ba kai ma aka ci ba magana ji yace wala hadara al-albashar kai duk ma ka tsaya ka zamna ka rika tuna ka morewa in samu kaza in gama kaza duka kayan tunanin ka morewa ka annabi ce Allah ce duk wani mai tunani ba wanda ya taba kai irin tanadi da nawa bayina na kwarai ku karanta fadar Allah subhanahu wata'ala fala ta'lamus nafsun ba rai ba ta san ba ma su lahu nun ko ta'ayyun irin kinaran masu imani ba wani rai da ya san irin abin da na masu tattali na horin ciki na jin daɗi malace jaza'an bi makanu ya amu sakamakon abin da suka aikata yan waka bauta ta mu Allah kan talauci ya sa ka bar hanya kirishi tun da ya sa ka kai kwana tsaya kan hanyar Allah ka yi abin da Allah ke so ka nemi da Allah duk wuyin duniya tana da ƙarshe don ma daidai ne ƙarshe gare shi abin da ke nan gwargwarin kyakkyawan ƙarshe mai alkhairi gare ka zanwa mun ji 'yan wa'azi mun dai shi ƙaru gwada isa da ya fito da 'yan cewa mun rakowansu wanda ke birge su da masu wa'azi sun gano banza ne shirme ne yanzu ƙarshe za mu ga yadda allah ya ƙaru a sati mai zuwa insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته